ibada ce ta harce idan mutum yayi Allah madaukakin sarki zai ba shi wato lada akwai kuma ibada badaniya ita ce ibada ta gangar jiki wanda malam zai mana magana akan ta a yanzu sannan kuma akwai ibada maliya wato ibada ta dukiya abin da ya shafi zakka da kuma sadaka ta tawai duk wannan shi ibada ne wanda idan bawa yayi su Allah madaukakin sarki zai ba shi lada malam ce wal a'malul badan ayyuka wato na gangar jiki tashtamilu ala 38 kisla sun kunshi wato ɗabi'u 38 cewa wanda gangar jiki ne yake yin su minha malam yace daga ciki ma ya ta'allaku bil a'yan akwai abin da yake rataye da al'ayan ne al'ayan shine azawat wato za zatotun wato mutum zatin mutum al'ayan jam'i ne wato na al'ainu al'ainu kuma shi ne wato ban sunansa wato asali zatun na wato zatun wato mutum to daga ciki ayyukan gangan jiki akwai ayyukan da suka ɗamfara da gangar jikin wato mutum wahiyar kamsu ashara su su goma sha biyar ne mana ya ce daga cikinsu akwai akwai ne ne a taɗahir ko kuma a taɗahirul hissiya wato tsarki wato na hissi tsarkin da yake wato bayyananne saboda a wajen malaman furu'a malaman fiqh sun kasa wato tsarki wato kashi biyu suka ce akwai daharatul ma'anawiyya akwai daharatul hissiyya wanne ne daharatul ma'anawiyya shine tsarkin da yake boyayye ba a kallon sa ko daharatul batina tsarkin da yake boyayye shine abin da ya kunshi wato tsarkin wato zuciya shine tadhirul qalbi min ash-shirki wal hasadi wal gil gashi nan tsarkake wato zuciya daga shirka da hasada da gaba da jin haushin wani to shine wani ake kiransa wato daharatul ma'anawiyya ko daharatul ba'ina to akwai kuma daharatul hissiyya shine tsarki wanda yake a bayyane ko daharatul zahira tsarki wanda yake wato bayyananne wanda ake iya ganin sa to shine shi ma da suka tashi sai suka kasa shi kashi biyu sai suka ce akwai da hayaratu hadasin akwai da hayaratu kabasin shi ma hadasin din suka kasa shi kashi biyu suka ce akwai hadasul akbar akwai hadasul asgar to menene hadasul asgar hadasul akbar shine duk abin da zai iya sabbaba wa mutum wato yi wanka kaman janaba kaman jinin al'ada jinin nifasi jinin wane ne in dai mutum zai yi wanka shine ake kiransa hadasul akbar akwai kuma abin da zai sabbaba alola kamar fitsari kashi bayan gida ban sunansa da sauransu wadi abin nan mazi da sauransu da tusa duk waɗannan su ana kiransu da haratu hadisu wato al-asgar suna sabbaba karamin hadisi ne wato alola suke sabbabawa Allahumma illa idan kuma ba a samu damar yin alola ba saboda wani dalili sai taimama ta tsaya a mazannin wato alola shi yasa malamai suka ce da haratu hadisin ya kunshi abubuwa guda uku ne na farko al-ghusl waltudu sannan kuma watayammam shi to shi ko akwai dayaratu ban sunan sa dayaratu kabasi wanda duk wannan gangar jiki ne fa take yin sa duk yana karkashin wato dayaratul hissiya shi kuma suka ce ban sunan sa shine menene izalatul najasati an badanin musalli wa saubi wa makanin da zai salliti shine kawar da najasa daga jikin mai sallah da tufafinsa da kuma gurbin da zai yi sallah yanzu idan najasa ta taba mutum sai ya wanke gangar jikinsa abin da ya sunansa da haratu kabas yanzu idan najasa ta taba masa tufafinsa sai ya wanke abin da ya sunansa da haratu kabas wurin da zai yi sallah din sai akwai najasa idan wacce ba za ta ebu ba ne ba suka ce a kwara mata ruwa idan kuma wacce za ta ebu ne sai a ebe ta sai a kwara ruwa a wani in ba a samu ruwan ba musamman ɗauka fitsari ne ba zai ebu ba sai a ebo ƙasa sai a watsa a wani shi kenan wurin ya tsafa idan kuma ban sunansa wanda zai ebi ne kamar mu ɗauka bayan gida ko aman da ya canja daga kamanninsa na abinci shi ma a wajen waɗansu malaman sun ɗauke shi a mazannin najasa ne to bayan an ebe shi babu ruwan da za a kwara a wurin sai a ebo ƙasa sai a kwara in an yi haka an yi ɗaharatu wato kabas to waɗannan tsarki da muka faɗa guda biyu ɗaharatu hadasin da ɗaharatu kabasin dukkansu suna ƙarƙashin ɗaharatul hissiyya wato tsarki wanda yake wato bayyananne shi ma aikin gangar jiki shine abin da malam ya kawo mana yana daga cikin aikin gangar jiki shine daharatul wato hissiya malam yace wa hukuman da kuma wato hukunci malam yace wa yadkhul fihi i'amu da'an yana shiga karkashin abin da yake daharat ban sunansa a amalin wato menene a amalin wato badari shine ciyar da abinci shine i'amu da'an wato ciyar da abinci wa ikramid dayf da kuma wato girmamawa wato girmama bako wasiyam da kuma azumi fardan wa nafalan wannan azumin na farilla ne ko na nafila ne duk wannan aikin gangar jiki ne wa tikafi da kuma yin ittikafi mutum ya shiga masallaci ya ware ya je ya dinga yin ittikafi wal timasul lailatul qadar da kuma neman lailatul qadar mutum ya dinga kirdadan da manzon Allah ce ta harrau lailatul qadari fi asharil awakir ku girdadi daren lailatul qadar a goman karshe to wannan mutum ya dinga neman daren lailatul qadar din ma shi ma yana daga cikin ayyukan gangar jiki malam yace wal hajji da kuma wato aikin hajji shi ma yana daga cikin ayyukan gangar jiki wal umra da kuma wato umra wa tawaf da tawafi kazalika hakan malam yace wal firaru biddini da kuma al firar in ce al farru shine wato gudu mutum ya gudu ya tsira da addininsa kar ya zauna a wurin da addininsa zai samu wato na ƙas wannan ya intiƙali ya bar wurin shi ma abin da ya wato shi ma yana daga cikin a'amalin wato baidaniya malam shine ya kawo ya ce fi wa yadkhulu fi yana shiga ƙarƙashin mutum ya tsira da addininsa shine alhijratu wato yin hijira mutum ya tashi daga garin kafirci ya koma garin musulunci shi ma yana daga cikin aikin gangar jiki min darin shirki wato daga gidan wato shirka wal wafa'u bin nazari da kuma wato cika bakaci mutum yayi bakace ya ce idan na samu abu kaza zan yi azumin kwana kaza ko zan yi kyautar kaza ko abin da ya kama da haka ko ma ya zamo kawai yayi bakacin a Allah ne saboda shi bakacin ya kasu kashi biyu akwai nazarul mutlaq akwai nazarul muallaq kawai mutum kawai yana zaune ya ce ya ce nayi wa Allah alƙawari zan yi sadakan naira ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku to wannan cika bakacin wato wajibi ne yana daga cikin a'malul menene albadan wato aikin gangar jiki ko kuma ya zamo bakacin yana rataye da wani abu ne ya ce idan Allah ya kaddari na samu abu kaza to zan yi abu kaza to idan bukatarsa ta biya to shi ma wannan cika bakacin wajibi ne sannan kuma yana karkashin wato ayyukan gangar jiki malam ya ce wata harra fil menene fil imani sannan kuma wata harra fil imani yana daga cikin ayyukan gangar jiki shine mutum ya yi ƙoƙari ya kirdadi ayyukan da za su ƙara masa wato imani shine taharrafin iman wa ada'il kafarat da kuma wato bayar da kafarori cewa da Allah akwai kafaratul mai ban su da saymi da a kansa ko fahimta yace in Allah ya da ranar litinin din nan zan zai maka hai a afan ba in Allah ya da baka yace na rantse da Allah ranar litinin zan baka kaza ko abin da ya kama da haka sai litinin din ta zo kuma sai bai bashi kun ga kafara ta hau kansu ɗayan abubuwa guda nawa hudu na farko ciyar da miskinai goma idan ba shi da hali ya tufatar da miskinai goma idan ba shi da hali yan takuyanga idan ba shi da hali azumin kwana nawa wato azumin kwana na uku ko kafara wato na zihari ko kafara na abin da ya shafi duk wannan suna daga cikin ban sunansa ne za a kira su wato bayar da wato kafara duk waɗannan ayyukan wato mi gangar jiki ne a babin misali malayan ce wa minha yana daga ciki ma ya ta'allaku bi tibai wato abin da ya dan fara da ittiba wato bi wato aikin gangar jiki ne mutum wato ittibai shi kuma wayya sittatu kisale daga cikin su akwai ban sunansa ko kuma dabi'u ne guda shida shi wanda aikin gangar jiki ne amma bi ne abin zai bi ko manzon Allah ko sunnar manzon Allah ko abin amma dai daga ciki malam yace akwai at-ta'affuzi bin nikah shine kamewa da yin aure mun fahimci wannan magana shine at-ta'affu shine mutun ya kame bin nikahi wato da yin aure shi ma yana daga cikin ayyukan wato gangar jiki wal qiyam bil bil huquqil iyal da kuma tsayuwa da haƙoƙin iyali bayan mutun yayi wato aure din duk yana daga cikin ayyukan gangar jiki wal birrul walidai da kuma yi wa iyaye da'a wa yadkhulu fihi ijtinabil uquq yana shiga ƙarƙashin da'a ga iyaye shine nisantar sabawa wato iyaye wa tarbiyatul aulad da kuma tarbiyar wato yara wasilatul rahimi da kuma sadaddami zumunci duk yana ciki wa da'atul sadat da kuma da'a ga wato sadat wato shugabanni malam yace warifqi bil abdi da kuma tausayawa bawa duk wannan suna daga cikin ayyukan wato gangar jiki da malam yaka malam yace wa minha daga ciki ma ya ta'allaqu bil ama ayyukan gangan cikin akwai kuma wanda yake damfara da ama wato gama garin wato mutane wahiya sab'atu ashara su su goma sha bakwai ne wato ɗabi'u goma sha bakwai ne akwai alƙiyamu bil imara shine tsayawa da shugabanci duk wanda Allah madaukakin sarki ya kaddare ya zama wato shugaba na mutane to wajibi aikin gangar jiki ne ya tashi wato ya musu hidima kamar yadda manzon Allah ce sayyidun nasu kadimuhum shugaban mutane shine mi boyi boyin suna kwance a gida shi kuma ya tashi yana musu ɗawainiya yana yawo kar kura ta shigo ta cinye su ko yan fashi shigo su je su sace su su kai su wato jeji duk wannan aikin shugaba ne ya kare musu wato mi haƙoƙinsu ko abin da ya kama da haka malam yake cewa ma al'adali tare da adalci idan ya tashi alƙiyamu bil imara shine tsayuwa da shugabancin ma al'adali tare da mi adalci yin adalci wato a cikin shugabancinsa kar ya zamo azzalimi malam ce wal mutaba'atul jama'a da kuma wato bibiyar jama'a cewa kada mutum ya zamo shayi shi kadai ya zamo koyaushe ai shi kwamar ne baya shiga mu cikin mutane kullum yana kofar gidansa da jarida shi shi kadai yawa baya ruwansa da jama'ar anguwa ko a wannan ba ɗabi'a ce wato ta ahlus sunna wal jama'a ba mun fahimta manzon Allah ce alaikum bil jama'a ina koran ku da ni jama'a duk inda jama'a take ku je wajen malam ce wa da'atul ulil amri da kuma da'a ga ma'abuta wato shugabanci cewa duk wanda ya zama shugaba mu a masa da'a manzon Allah ya faɗa yace hatta tarau kufran bawa har sai kun ga kafirci wato karara amma idan ba kafirci suka umarci mutum da shi ba to yi wa da'a ga shugaba wato wajibi ne saba wa shugaba kuma menene wato abin nan mu ne a Najeriya tarbiyar mu ta yi karanci kaga ana ta zagin shugabanni ko abin da ya kama da haka kai ma in kai magana in baka sa'a ba kai ma a kwara maka shi amma ba ɗabi'ar mutanen kirki bane ba ba ɗabi'ar wato ahlus sunna wal jama'a bane ba ɗabi'a ce ta kawarijawa zagin wato shugabanni kuma da kafirta wato ɗaiɗaikun mi mutane duk wannan mun faɗe su a baya lokacin da muna yin firka wato adalla firka wato firkokin da suke wato batan kaga mutum yana abin nan sake bakinsa akan shugabanni wannan illa ne wato wato malam yace wal islahi bainan nas da kuma wato islahi wato kyautatawa wato menene sulhu tsakanin wato mutane duk yana daga cikin aikin wato gangar jiki kaga mutum yayi tattaki ta kanas ya tafi ya je yayi wato sulhu tsakanin waɗansu ya an samu sabani tsakanin wancan da wancan sai ya je sulwa su shi yasa Allah ta kai rafi kasirin min dawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtida'a mardati Allah fa sawfa nu'tihi ajran azim haka Allah madaukakin sarki yace wa yadkhulu fi yana shiga karkashin sa shine qitalil kawari wato yakin wato kawarijawa waɗanda suke wato kawarijawa duk yana a yaƙe su yana daga cikin walbugat da kuma wato ban sunansa wato bugat wato yan ta'adda ko ka ce wato azalimai irin waɗannan ban sunansu kidnappers din bandits din nan da sauransu duk aikin gangan jiki ne cewa gabanni su tashi ba ma ba ɗaiɗe kuma mu dani aikin ba za a yi aikin ne a ƙarƙashin wa shugaban abinda imamu ahmad ya faɗa kenan a cikin littafinsa as ya ce idan mutum ya shigo cikin gidanka wanda bayan ya rubuta littafin as-sunna ɗansa abdullahi ya ɗauka ya ƙara masa sharhi ya ƙara bayani ya sanya masa usulus sunna idan mu ɗan ta'adda ya zo gidanka kana da damar da zaka ɗauki takobi ka kare kanka in ka kashe shi ka kashe banza in ya kashe ka kayi shahada amma idan ya riga ya fita daga gidan idi imamu ahmad bin hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a to yanzu kuma ba hakkin ka ne ka bi shi ba hakkin wane ne hakkin shi wa gaba in ka bi shi kai in ka je ka kashe shi kayi ta'addanci in a tsakiyar yadda kake da iko ne kana da dama a yi kare jini birimi wato biri jini amma idan ya riga ya fita shikenan yanzu ba naka bane ba na hukuma wannan shine mazabin ahlus sunna wal jama'a amma wani sai kaga a ce in an faɗa masa haka sai ga kaman kawai an faɗi sarrai malam yace wal mu'awanatu alami alal bir da kuma taimakekeniya wato wajen da'a duk aikin gangar jiki ne malam ce wa yarkul fi yana shiga cikin sa al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar umarni da mi kyakkyawan aiki da kuma hani da mummunan aiki wa iqamatul hudud da kuma tsaida wato haddodi cewa idan wani yayi aikin da ya kai a masa haddi cewa zina yayi a masa haddi sata yayi a masa haddi wane ne yayi a masa haddi a babun musad duk wannan yana daga ciki malam ce wal jihadi da kuma wato jihadi wa minhu daga cikinsu akwai almurabada me almurabada shine dako mutum ya zauna misali kofar gari din nan ya je ya zauna a wajen jiran ko ta kwana kar makiya su kawo hari da ai garuruwa suna da garuwa akwai kofar gari to ana ajiye mutum a wajen cewa kawai shi aikinsa kawai ya dinga bada wato gudunmuwa ne to wannan zaman shine ake kiransa murabada to wannan irin mutum ya zauna domin irin wannan ba da kariya din ko wa ada'il amana da kuma bayar da amana duk wanda aka dora masa amana ya bayar da ita shin amana din ri'aya ce ko amana ce ban sunanta wato hadisiya ko amana ne wato maliya wacce ce amana ri'aya ita ce amana ta shugabanci duk wanda Allah ya kaddare ya zamo shugaba a wani waje to ban sunansa ko sarkin bariki ne an dora masa aiki dole karuwan da suka zo gari da 'yan dautu ya zauna ya musu adalci a matsayinsa na sarkin bariki wanda duk wanda ta bijire wa uwarta ko ubanta in ta zo gari sai ta ce a nuna min gidan sarkin bariki ba haka bane ba to su ma zolansa ne masa adalci ballantana kuma ba sarkin bariki ba sarkin wato mutanen kirki yawwa wannan dole ne manzon Allah ce manistar agullahu ra'iyya fa yamutu yawma yamutu wa huwa gashin da ra'iyatihi illa harama Allahu alaihi aljanna duk wanda aka bashi kiwon wani abu ya mutu a ranar da zai mutu yana mai albus sai Allah madaukakin sarki ya haramta masa ni aljanna shi yasa ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati akwai amana wacce take hadisiya amana wato ta zance duk wanda ya zo wurin ka kuka us us us tsakaninka da shi ko ku bi a sirrance to zancen da ya faɗa maka yana juyawa ya zamo amana idan mutum ya sake ya faɗi wannan zancen ya ci amana kuma mun faɗa hadisi manzon Allah ya ce a ranar tashin alkiyama Allah zai bulmula amana ya jefa ta mata gangar jiki ya za a mata gangar jiki Allah shi ya baro kansa sani a jefa ta wuta a ce duk wanda ya ci amana ya shiga wutar ya yi mi ya ɗauko ta to akwai kuma amana maliya amana ta dukiya daga cikinta akwai amana iddikariya amana ta ajiya wani ya baka ajiyar biransa kawai dan baya nan sai ka ɗauko kai rubutu da shi amana akwai abin sunansa amana a jariya amana ta mi haya akwai amana ita ma duk wanda ya baka hayar abinsa shi ma amana ne sannan kuma akwai amana isti'ariya wato amana ta aro cewa duk wanda abin nan ka karɓa aran abinsa shi ma amana ne kamar yadda usaimin ya faɗi nau'o'in amana ɗin da yana magana a hadisin da muka karanta ɗazu a cikin littafin sa sharru riyadus salihin to ana so daga cikin abin nan menene a amalin badaniya shine akwai wato menene bayar da amana wa minhu daga ciki ada'il kumus wato shine bayar da kumus daya bisa wato biyar na abin da mutane suka samu wato na mi na ganima da Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin abin nan ban sunansa ya faɗa cewa cewa inna ma menene abin da kuka samu wato ganimarsa walillahi kumusuhu wa rasuli yana ga Allah wato ɗaya bisa biyar ɗinsa sannan da mai kuma wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah mu wa'alamu anna ma ganintum min shay'in falillahi yawa to idan an je an samo ganima a babin misali ko alfai'u a babin misali mu dauka ganima akwai bambanci ganima ita ce wanda aka same ta bayan an yi yaki alfai'u kuma shine wanda aka same ta ba a yaki ba la'alla arnan sun gudu sun bar dukiyoyin su wato sai aka ce to kowanne dai aka je aka samo Allah Allah madaukakin sarki ya ce a fitar da kumusi ɗaya bisa biya na abin da aka samu to na Allah ne sannan da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam to bayar da wannan kumisin wato shi ma ban sunansa wato yana daga ciki wanda shine aqidar shi'a imamiyya isna shari'a su babu zakka sai dai kumis ana bawo shugabanni wato kumisi ne a ce a ba su sai kaga an yi tattaki an dauka an bayar su shine suke bayar malam ce wal da kuma wato bashi ma al wafa'ihi da kuma mi ban sunansa wato biyan manzo Allah ce duk wanda ya bada bashi sau biyu yana da kutankwacin ladansa sau ɗaya yanzu ne zo ce ba ni bashin naira ashirin sai ya bashi mun fahimci wannan magana ne sai ya sake zuwa ya dawo masa da shi sai ya sake zuwa ya sake cewa ba ni bashin naira ashirin ya sake karba ya sake dawo masa da shi to wannan abin da ya bashi din yana da kutankwacin ladan naira ashirin sau biyu shine malam ce wal ikramil jari da kuma wato girmama wato makwanci duk yana daga ciki wal husnul ma'amala da kuma wato kyakkyawar mu'amala duk wanda Allah madaukakin sarki ya daka da shi kamar su kyakkyawar mu'amala wayar kulfihi yana shiga cikin sa malan yake cewa jam'ul mal wato tare dukiya min hillihi wato ta haladdin sa mutum ya je ya samu dukiya ba laifi bane ba mutum ya je daman Allah madaukakin sarki ya halatta amma dai ya nema ta hanyar ni halal mun fahimta ko wa infaqihi fi haqqihi da kuma ciyar da dukiyar wato ta haƙƙinsa ya samo ka ta halal kuma ya ciyar da ita ta mi ta halal saboda da a tambaye shi ta yanda ya samu da kuma yadda mi ya ciyar da manzon Allah ce la yazalu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in diddigan dan adam ba zai gushe ba ranar tashin alkiyama sai an masa tambayoyi guda hudu daga cikin manzon Allah ce an malihi da a tambaye shi dangane da dukiyarsa min aina kasaba ta ina ne ya samo wa min aina anfaqa ta ina ne ya ciyar dole sa sai yayi wa Allah madaukakin sarki bayani kuma ba dan Allah bai sani ba Allah ya sani dan ya kafa masa ni hujja malam yace wa yarkul fihi yana shiga ciki tarkul tarkul mi tabzir shine wato barin wato almubazaranci kan Allah madaukakin sarki ya bawa mutum dukiya kuma ya je dinga yin almubazaranci yanzu yana daukan kudin yana bawa maroƙa ko abin da ya kama da haka ko yana sayan abin da ba shi da amfani wal israf da kuma wuce gona da iyaka cewa a gidansa bai wuce a ci rabin kwanon shinkafa ba sai ya ce a dafa kwano da kwata ko a dafa wato rabin kwano da kwata sauran in ba a yi sa'a ba a kwaro su ta rariya ko a batta ta bushe sai dai a zo ana ba wa awaki duk yana karkashin wannan malam ce wa rabbi salami da kuma wato mai da sallama cewa mutum ya maka sallama wato ka mai da shi malam ce wa tashmidul aish da kuma wato gaida wato mai atishawa idan mutum ya atishawa ya tamidi shi ma wato a gaishe shi duk wannan yana daga cikin huququl wato haqqul muslim ala muslim wato haqqin musulmi akan dan uwansa ne musulmi malam ce wa kaffu darar anin nasi da kuma kame cutarwa akan mutane kada mutum ya zamo mai cutar da mutane manzon Allah ce la darara wala dira cewa babu cuta ko kada ka fara cuta wala durara in an cutar da kai kai ma kai haƙuri kada haka waɗansu malamai suke fassara hadisi ko la darara wala durara babu cuta mi babu cuta babu mi cutar a zauna wato labi lafiya karkan cuto ni cima wani kare mi da cuce ka malam yace wacce tinabil lahawi da kuma wato nisantar wato wasa a ce mutum ya nisanci wasa kar ya zama koyaushe na malam ce wa imadatul aza da kuma kawar da al'aza wato abin da yake cutarwa an ɗariƙi wato akan hanya malam ce fa hadi tis'un wa sittuna kasala waɗannan ɗabi'u ne guda 60 ko abin nan 69 wa yamkinu adduha sab'an wa sab'ina kuma yana iya yiwuwa a irga su su zamo 77 kasala wato ɗabi'u a saba'in da bakwai bi itibarin ifradi ma dumma ba'duha ila ba'd dangane da lura da ɗaiɗaikun wanda aka raba su zuwa ga junansu to waɗannan abin da malam ya kawo mana a yanzu daga cikin abin nan ban sunansa ayyukan zuciya da ayyukan harce da ayyukan wato gangar jiki su ne malamai suka tattara su suka hada suka faɗi wato shi'ubul iman da manzon Allah ya faɗa yace al-imanu bid'un wa sittuna shu'uba aw bid'un wa sab'una shu'uba imani yanki 70 60 da doriya ne ko yanki 70 da doriya idan aka yi idan aka irga ababen da muka faɗa banda wanda aka haɗa su a cikin waɗansu malam ya ce za ka same su su su sittin da tara amma idan za ka warware wasu wanda aka shigar da su cikin waɗansu za ka same su kuma saba'in da bakwai kun ga fassarar hadisin manzon Allah ya bayyana da ya ce bidu'un wa sittuna au bidu'un wa saba'una yanki sittin da ɗoriya ko yanki saba'in ne da ɗoriya haka malamai suka zauna suka irga waɗannan abubuwa don su tabbatar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na afadiqul masaduq wato mai gaskiya abun mi gaskatawa to duk wanda ya rike waɗannan abubuwan da muka faɗa a yanzu da waɗanda muka faɗa wancan sati ɗin abin da ya shafi ayyukan zuciya da ayyukan ban sunansa harce da kuma ayyukan gangar jiki shine wato ya zama wato ya cika wato yi ban sunansa wato yankokin wato imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa to gaba mu ta gaba ita ce gabar da malam zai magana a kanta shine mataki uku daga cikin maratibul shine matakan addini guda nawa ne uku na farko akwai al-islamu musulunci na biyu kuma akwai al-imani wato imani sai yau muka haɗa abin da ya shafi imani na uku kuma shine al-ihsan wato al-ihsan wannan shine abin da mala'ika jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko ce akbirni anil islami manzon Allah ya masa bayani bayan ya ce akbirni anil imani manzon Allah ya masa bayani daga ƙarshe ce aka birni anil isa ka bani labari akan wato al'isar kyautatawa daga ƙarshe bayan ya tafi manzon Allah ya ce wa Umar bin Khattab ya Umar atadari mani sa'i ya kai Umar ka san wane ne mai tambayar nan ya ce wallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa su ne suka san ya ce masa aza jibril wannan jibril ne atakum ya zo muku ne yu'allimukum amra dinakum domin ya sanar da ku wato al'amarin mi addinin ku kenan addinin musulunci ya kunshi abubuwa guda nawa ko addini ya kunshi matakensa guda nawa ne uku na farko musulunci na biyu imani na uku wato al'insa sai malam yake cewa mad dalilul ihsanu min alkitabi was sunna to menene dalilin ihsani wato a cikin qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ce adillatuhu kasiyar dalilan wato ihsani wato suna da yawa min ha qauluhu ta'ala daga ciki akwai fadin Allah madaukakin sarki da yace wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinina ku dinga kyautatawa lalle Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa da kuma faɗinsa sa subhanahu wata'ala da yace inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun Allah madaukakin sarki yana tare da masu takawa kuma su ne wato masu kyautatawa idan Allah madaukakin sarki da kuma faɗinsa subhanahu wa ta'ala da ya ce, wa man yuslim wajahahu ila Allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati wus'a Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya mika fiskarsa zuwa ga Allah wa man yuslim wajahahu ila Allah duk wanda ya mika fiskarsa zuwa ga Allah ya bi dokokin Allah to me jawabin shar'in sai Allah ya kawo jumla ismiya sai ya ce okay wa huwa mu'min wa huwa muhsin alhali yana wato mai kyautatawa sai Allah ya ce ga jawabin shar'in shine faqad istamsaka bil urwati alwus'a haqiqa yayi riko da igiya wacce take mai karfi ita Allah madaukakin sa matukar mutun ya mika fuskarsa zuwa ga Allah kuma ya wayi gari ya zamo mai kyautatawa da Allah ya kawo man ashar'iyya yawa abin da sunan sa da yace yuslim shine fi'ilul shar'i me jawabin shar'i shine faqad istamsaka bil urwatil wusqa haqiqa yayi riko da igiya wacce take mai karfi wanda ba za ta yanke ba da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yace lil ladzina ahsanu husna wa ziyada yana ga waɗanda suka kyautata al husna ita ce aljanna wa ziyada da kuma kallon Allah madaukakin sarki shine ɗan aljanna za su shiga aljanna sannan za su ga wato wa ubangiji wannan dalilai ne akan abin da ya shafi wato al-insani da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da yace hal jazaul insan illa al-insan ba komi ne sakamakon al-insan ba wato kyautatawa illa al-insan wato sai aljanna duk wanda ya kyautata aiki yayi shi da ikilasi to sakamakon aikinsa wato shine aljanna wannan kaɗan daga cikin ayoyin da malam ya kawo mana waɗanda suke ishara akan abin da ya shafi wato insani mala ce wa ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah kataba al-insana ala kulli shay'in lalle Allah madaukakin sarki ya rubuta kyautatawa akan kowane abu har ma yake cewa idza qataltum fahsinul qatl idan za ku kisa wato ku kyautata ni kisa sai ya ce fa idza zabaytum fahsinul zabah idan za ku yanka kuma wato ku kyautata ni yanka sai ya ce falyahi ahadukum shafaratuhu dayan ku ya wasa mi wukarsa kar ya zo zai yanka dabba ko agwagwa ko kaza ya ɗauko wata gwando marar kaifi ya zo yana dirdir za masa in ya ka bai yi isani ba bai kyautata ba har ma a ƙarshen hadisin manzon Allah ce falyari zabi hatahu ya futar da abin mi yankan ana so abin da mutum zai yanka dabba da ita ya zama wukar tana da kaifi yana sakawa shikenan ya yanka ya futasar da abin mi yankan ba a zo ana ta kicici kicici kicici ana ta dirzawa kuma abin ya iya mi yankawa ba yana daga cikin insani kamar yadda manzon Allah ba da kuma faɗin sallallahu alaihi wasallam da yace ni'ima li abdi an yatawaffa yahsunu ibadata lillahi ma dalla da bawa an yi tuwaffa wanda za a karɓi ransa yahsunu ibadata lillah yana kyautata wato bauta ga Allah duk bawan da malakul mauti ya kawo masa ziyara ya karɓi ransa a lokacin da yake karɓar ransa yana mai kyautata ibada zuwa ga Allah to madalla ga wannan bawan ji manzon Allah sai ya ce wa sahibata sayyadihi sannan kuma yana abokantakar wato shugabansa bai yi wa shugabansa ni tawaye ba haka manzon Allah ya faɗa madalla ga bawan da aka karɓi ransa yana mai kyautata ibada ga Allah sannan kuma yana mai biyayya ga shugabansa bai masa ni tawaye ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne me muhallin shahid ne yace ya tawaffa yahsunul ibada lokacin da za a karɓi ransa alhali kuma yana kyautata ni bauta shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi daga ƙarshe ce ni'imal lahu madalla da shi idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine dalilin ihsan a cikin Qur'ani kuma shine dalilin ihsan a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malam sai ya tambaya ma huwa al-ihsan fil ibada to menene al-ihsan din a cikin ibada ta yaya mutum zai kyautata a cikin abin nan ibadarsa malam ce fassarahu nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-ihsan a cikin hadisin su'al jibril wato hadisin da jibril ya tambaye shi lamma qala lahu a lokacin da jibril ya ce masa fa akbirni anil ihsan ka bani labari akan al ihsan sai manzon Allah ce masa an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka ganin Allah Allah yana kallon ka kenan da ya bauta ma Allah yana mai kyautata ibada zuwa ga Allah madaukakin sarki ya yi ta wato na mi kyautatawa shine kar ya zo yana ibadar ya yi ta in sallah ne ya zo ya yi ta kotan kurciya ko abin da ya kama da haka sai malam yake cewa fa bayyana sallallahu alaihi wasallam annal ihsana ala martabataini mutafawitaini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayani akan cewa lalle shi ihsani alal martabataini yana kan waɗansu matakai guda biyu mutafawutaini waɗanda suke wato mabambanta cewa ɗaya ya ɗaya ɗaya duk sa'ilin da aka ce haza tafawata haza wannan ya bambanta da wannan akwai ɗan bambanci wato a tsakaninsu ɗaya ya fi ɗaya mai daraja to shi duk da insanin martabobi ne guda biyu to ɗaya martabar ta ɗaya ɗaya wato daraja shine abin da manzon Allah ya bayani akai malam yace a alahuma amma mafi girma daga cikin martaba guda biyu da manzon Allah ya faɗa ai shine martaba guda biyu shine an ta'budallaha ka annaka tarahu shine abu na farko sai yace fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine martaba ta farko shine kayi bautar kamar kana ganin sa in kai a zahirance baka ganin sa to fa innahu yaraka rashin ganin Allah kar ya sa ka yi ibadar arjegu to ka kyautata ta saboda shi Allah yana mi kallanka shine malam ce to mafi a'ala mafi girma daga cikin waɗannan martabobi guda biyu shine ibadatullah ka annaka tarahu shine ka bauta ma Allah din kamar kana ganin sa malam ce wa hadha muqamul mushahada wannan mataki ne ko matsaya ne wato na kallo mutum ya ji a ransa kamar yana kallon Allah ka ji kamar akan ka cewa ga wani ne a lokacin da aka sa ma'aikata suna aiki ga heliman kuma a kansu yana tsaye yana supervision wannan aiki za su yi ha'inci kamar mutum ne ya bi yan barema ya kai su gona yana tsaye a kansu za su birne masa ciyawa yana kallo ba sosai ba to mutum ya ji a ransa cewa tamkar cewa Allah yana gaba gare shi wato yana kallonsa wa huwa an ya amala malam yace shine wato ya aikata aiko an ya amala al-abdu wato bawa ya aikata aiki ala muqtadi mashahadatihi lillahi a bisa mahukunta na kallansa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala amma bi kalbihi da zuciyarsa saboda Allah madaukakin sarki ba za a kalle shi da idanu ba a duniyance da yace la tudrukul absaru wa huwa yudrukul absara wa huwa al-latiful qadir amma mutun ya kaddara idansa na zuciya yana kallon Allah gashi nan a halacce ya halatto yana gaba gare shi a lokacin da yake mi bauta din wa huwa an yan wa huwa an yatanawwara qalbun bil imani a wannan lokacin sai zuciyar ta haskaka wato da imani watan fizul basira da dinga wanzar da kuma wato basira fi urfani wato wajen wato sanin Allah maɗaukakin sarki hatta ya sirar gaibu kal ayan har ma gaibu ya zamo kaman cewa zahiri ai Allah gaibu ba gaibu bane ba akwai wanda ya taba ganin Allah ne babu hatta annabi Musa ma da ya nemi Allah Allah madaukakin sarki ya ce masalan tarani fanzur ila jabal fa in faqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu li jabalin ja'alahu dakka wa kara Musa sa'ika to abin da yake gaibu ne sai waye gari ya zamo ka a ayan kaman abin da yake a zahirance ne wato yana kallon sa malai ce wa hadha haqiqatul maqamul ihsan wannan shine haqiqanin wato matsaya wato na ihsan mutun yaji a ransa cewa ga Allah gaba gare shi yana kallon sa shine kawai amma kuma ya kaddara kallon da yake masa a ina a zuciya sanadiyar wannan sai zuciyarsa ta haskaka sannan a samu basira ta wanzu wato a cikin wato zuciyarsa zai yi ibadar wato yana mai kyautatawa shine abin da salaf magabata wato suke a wani asar da aka faɗa cewa ban sunansa urwa bin zubair ɗan gidan zubair bin awwam cewa ɗan gidan asma binta abubakar ya haɗu da wata jinya jinyar ya kai a sare masa wato kafarsa sai wanda zai sare ni kafar likita ya ce zai ba shi abin zai zai rage masa wato raɗaɗin raɗaɗin mi zafin wato ciwo lokacin da za a sare kafa kamar a yanzu ne ka ce za a masa wata allura wanda za ta gashe za ta kashe wato zafin wato yanke kafa kan sai ce a shi baya bukata ko shi abin da yake bukata shi ne a bari idan ya kabbar sallah mai yanke kafar ya zo ya yanke kafa kuma haka aka ya kabbara sallah saboda yana ganawa da ubangiji yana ganin allah tamkar yana gaba gare shi mai yanke kafar ya zo ya yanke kafar duk bai sani ba sai bayan ya idan da sallar yake tambaya an yanke kafar aka ce masa e
cikar wato imani wala yunafi mutlaqahu wai ba yana kora wato imani ne wato sake ba ba za a ce mutum ba shi da imani ke tsaye ba mun fahimci wannan magana din wa huwa al-kufrul amali wato shine kafirci wanda ake kiransa na aiki shine wanda waɗansu malamai suke kiransa al-kufr dunar kafirci wanda ba kafirci ba amma nassi da ya ambace shi ne a matsayin kafirci manzon Allah ce sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu min kufr cewa zagin musulmi ne ne fasikanci ya kansa kuma min kafirci mun fahimta amma ba kafirci ne wanda zai fitar da gami mutum da gami ba wato musulunci ba a babin kusa shi ne irin wannan to ake kiransa wato kafirci wanda yake wato karami allah ne la yunafi kaular kalbi wanda baya kore wato zanzan zuciya wala amalihi ko kuma wato ita aikin wato zuciya din wala yastalzimu zalika sannan kuma baya da zumtar wato haka yanzu dai mun fahimci kafirci ya kasu kashi nawa biyu kufurin asgar da kufurin ne akbar kufurin akbar shi ne yake fitar da mutum daga da'irar musulunci saboda yana kora zancen zuciya ko aikin zuciya ko yana kora ɗaya daga cikinsu mun fahimta ko ko ya kore su dukansu ko kuma ya kore ni ɗaya daga cikinsu shi kuma ƙaramin kafirci shine wanda baya kore wato ni baya fitar da mutum daga musulunci wato kai tsaye mun fahimta ko shine kufurin wato ban sunansa amali allazi la yunafi la yunafi wato kaula wanda baya warware zancen zuciya wala amal sannan kuma baya warware wato aikin zuciya wannan shine ake kiransa wato karamin wato kafirci in mun zo karatu na gaba in Allah ya yarda za mu ji bayani akan waɗannan kafircoci guda biyu su ne ne misalan su wane ne idan mutum ya aikata ya fita daga da'irar musulunci a babu misali ya zama kafiri har sai ya dawo kuma wani irin kafirci ne karami wanda idan mutum ya aikata shi bai fita daga da'irar musulunci ba sai dai matsayinsa wato matsayin wato sako abin da muka karanta dai dai muna roƙa Allah mai daukakin sarki ya ba mu lada abin da muka kuskure kuma ya yafi mana karancin sanin da ya fi shi na